أيوة وما أنت بتهدي بعد آه آه. ما أنت بتابع قلتهم بأب ولا لسه بقى أمم. قلتهم بقى قلتهم بقى أمم. أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على مرء الله بعينه وسورة محمد بن عبد الله وآمنة أبو الفاطمة والقاسم الفاتح لما أغلي وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتدار العزيز ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد ودلات وزبير وأبو أبيرة بن الجراء وعبد الرحمن بن أوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار المهاجرين والأنصار والتابعين أصحابهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الهاتم الختم أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سره صاحب الفيلتي صاحب الشريعة ولا كتب دوس الأغواس نبراس القلوب أبو إسحاق باي براملياس ورد الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وعجيبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه الكاكين فيدا الشيخ محمد خالد الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم القائل تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فصرت ممجدا القائل ومن برسول الله لم يخش جلمدا القائل محمد عبد الله غير مشبه به بشر من رام ذلك كفه القائل أزر رسول الله إن كسرت في وصفي فإن جمالكم لم يوصف أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah muna mika godiya wa Allah tabaraka ta'ala ne girma da daukaka wanda a cikin ikonsa da ganin damansa da kadartawansa ya kaddare muna raye a wannan lokaci ne albarka a cikin yan uwa masu daraja masu albarkoka mutanen annabi Muhammadu yau goma sha bakwai ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a daga Makka zuwa Madina ya daidai da takwas ko? takwas ga watan april 2023 miladiya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun yi magana a kan basmala da sauran abubuwan da suka shafe shi yau za mu shiga cikin bakara gadangada sa'an nan kuma bayan karatu idan mun ɗan taɓa akwai inda za mu kai matsayin da lalle ya kamata mutane su gane annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi kungiya annabi sallama ya fi a dan uwa naka na jininka da dan uwanka a ko menene babu abinda falan yusawi ahadun babu abin da ya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi za mu ɗauki abubuwa da ya kamata wajahantar wai me ya kawo matsalan da tijaki ne asalin mu me magana me yayi kuma me ya faru sa'annan kuma ya aka yi kuma suwa suka yi kuma yaya aka aka ce ayi kuma kuma yaya ake yi yaya ake yi da abin da ya shafi annabi ya ake yi za mu zuba kayan aiki na faɗa jiya shekaran jiya da jiya ba mu fara yin raddi ba amma yanzu an kai matsayin da dole sai an fitar an mai da shi wa radallahu lalzina ka furu daga izin lam yanalu khaira sannan kuma qur'ani ya gaya mana wa in uttum udna ko sa'annan kuma Allah ya gaya mana qur'ani ta'awalu ala ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ismi wal udwan ko ku taimake keniya akan biyayya akan bin Allah kada ku taimake keniya akan saban Allah ko akan rashin gaskiya to duk duniya mun sani duk duniya da lahira babu irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abun ya koma siyasa an siyasantar da abun a mai da shi kunje shi abun kunya abun kunya an zauna da ku an yi alkawari da ku an yi zaman shida ga wata an yi zaman hudu ga wata tukuna sannan aka zo aka yi zaman shida ga wata bayan an duka wa'annan zaman kun yadda 'yan kungiya da bangaren izalan da bangaren izalan kaduna da dukkan 'yan ɗarika da malaman fada an yi zama an yi ittifakin cewa za a zau a zauna a titse da shigaki saboda abin da ya faɗa akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama magana da yi na ɓatanci na rashin ladabi na su adabu akan manzo Allah sallallahu sai gashi kwatsam ga takarda ta faɗo an kawo cewa wai an juya abin abin mamaki mutum ya ce baya neman taimakon annabi Muhammadu amma sai gashi yana neman taimakon 'yan kungiya yaya kenan sai ga takarda an turo ita cewa bangaren wannan kungiyar ba a ba za ba su yadda a yi zama da su ba ba za su halarci wannan zama ba saboda matsalan wai matsalan aƙida ce ba matsalan taɓa annabi muhammadu ba wanda za mu zo mu karanta mene malaman duniya suka ce me Allah ya ce akan taɓa annabi muhammadu shin yaya ake magana da manzon Allah ɗaya kenan na biyu yaya ake nasabta abu da danganta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ɗauko ayar Qur'ani sai mu auna da hadisin manzon Allah sai mu auna da abin da sahabbai da tabi'ai tabi'u ta salafu salim suka tafi akai menene wannan abin ne menene to me hukuncin sa a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi kwatsam jiya da daddare yau da safe an fitar cewa maganan a zama an ɗaga shi saboda ga wasu dalilai daga kotu amma kar ku manta ƙadiyar abdul fa kar ku manta mu ba ma tare da abdul duk wanda ya sani ya sani muna da rubutu da muka abdul jabbar da yawa da yawa amma kuma gashi yau an bar annabi muhammadu an koma ƙara kungiyanci da sunan kuma da an cewa Allah suna ne masoya annabi Muhammadu an yi maja a Kano ko da aka yi maja ashe majan kawai hadasi ne a a a a a a a a Allah yana faɗa a Qur'ani wata wato wata bukata ce kawai suke da shi hajatun min yaquba qadaha ko wata bukata ce kawai a gurin annabi yaqub alaihi salam wanda ya biya bukatarsa amma ba wai Allah bane umarni su shiga garin ta kofa daban-daban a'a bukata ce kawai to shin ina da tambaya zai yi wa duk musulmin duk duniya ne wannan da Allah ranan tashin alkiyama rana ake bukatar taimako ko kuma ba ranan ba ba ba ni amsa ba to a ranan waye zai taimaki duniya gaba daya to ka ce baka neman taimakonsa waya halaka man halaka an bayyanatin waya haya man hayya an bayyana ya ishi mutum bismillah a ramaja mana ayan qur'ani suratul bakara suratul bakara
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون na'am a'udhu billahi bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الدر العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف لام ميم. آه ألف لام ميم. malamai shi manzano a kansa wasu suna cewa Allah wa alabu muradi Allah tabaraka ta'ala shi ya san abin da yake nufi da wannan saboda babu wanda ya sani a me Allah yake nufi da shi amma wasu malamai isnadin Abdullahi bin Abbas yace wa bi isnadihi an Abdullahi bin Mubarak da isnadin Abdullahi bin Abbas daga Abdullahi bin Mubarak قال يتحدثنا علي بن إسحاق a samarkandi samarkandi ko an mujahid bin marwan an kalbi an abi salih an ibn abbas fi qawli ta'ala alif lam mim yaqulu alif allah yace alif din ma'anarsa allahu lam jibril lam din nan na jibril ne mimin Muhammadu ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi kaji ba alifu din menene Allahu lamun Jibrilu mimun Muhammadu Rasulullahi farkon abin da Allah ya fara da shi a bakara sai da ya hada sunan sa na Jibril da na annabi Muhammadu ya magana masu rabe rabe zai rabu ba zai rabu ba ɗaya kenan a wai ƙalu yace a wani kaulin alif alifu din nan ma'anan ala'uhu ala'ullahi ne lamun duduku lamun din lidufin Allah mimun mulku mulkin Allah tabaraka taala wa qalu alif ibtada ismuhu ismul lahi wasu ka ce a alif din nan ai farkon sunan Allah ne na Allahu lamun kuma ibtida'u ismuhu alladifu lamun din su farkon sunan Allah ne na ladifu Allah wanda ya ce mimun ɗin ibda ismihi majidu mimun ɗin kuma farkon sunan Allah ne almajidu wa yuqalu ana cewa ana Allahu a'lamu Allah tabaraka ta'ala shine mafi sani wa yuqalu qasmun aqsama bi wasu kace a rantsuwa ne Allah ya rantsuwa da alif lam rantsuwa ne mene rantsuwa ne Allah ya rantsuwa wannan alif lam rantsuwa ne Allah yayi akan wannan to anan wasu malaman suka ce wannan rantsuwan Allah ya yi shi ne tun kafin ya halitta annabi Adamu da shekara dubu biyu Allah ya wannan rantsuwan ma'ana Allah ya yi rantsuwa a kan matsayin annabi Muhammadu sai ce mene zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin a zalikal kitab ai hadha al kitab wannan littafi allazi yaqra'uhu alaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan littafin da annabi Muhammad sallallahu alaihi yake karanta muku la raiba fi yace babu kokonto akai la shakka fi ai babu kokonto akan sa annahu min indi wannan littafin daga gurina ne insha Allah Allah anan Allah yana kare annabi ne fa waye zo da littafin manzo Allah ko waye zo da littafin annabi Muhammad sallama sai Allah ya ce to wannan littafin da annabi ke karanta muku babu kokonto a cikin sa daga gurina ne littafin irin in ma dama suna da niyya kowa da sun cewa za su ƙaryata manzo Allah su salama to Allah ya ce kwal littafin daga guri na ne ba daga gurin annabi Muhammadu bane ba yana faɗa bane a daga guri na ne la raiba fi babu kuntu a kansa ai la shakka fi Abdullahi da Abbas ce babu kuntu a kansa wanda daga gurin fa in amantum bihi hadaitum idan kun imani da shi to kun shirya za ku shirya wa in lam tu'minu bihi idan kuma ba ku yi imani da shi ba azabtu za a baku azaba me yasa za musu azaba ba sai dana abinda annabi Muhammad ya zo da shi ba ba annabi ba in ma baka yi imani da annabi sallama kafiri sunanka amma abinda annabi ya zo da shi in baka yi da shi ba azaba za a maka da dadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana la raiba fihi babu kokonto a wannan littafin babu kokonto akan littafin da Allah tabaraka ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu zalika alkitabu ya'ni al-lawhul mahfuz wasu ta wannan littafin ana nufin lawhul mahfuz ne wasu da littafin da ake magana lawhul mahfuz ne wa yuqalu zalika alkitabu allazi wa'adtuka yawmal mifaq bihi in utiya ilayka a wannan littafin da aka maka alƙawari da a saukar maka a ranan da aka yi alƙawari ranan da a aka maka alƙawari za a sauka kamar gashi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu wasu kace a zalika alkitabu ya'ani allahu almahfuz wasu kace wannan littafin da wanda yake daga lawul mahfuz ne wasu kace a wa yuqalu zalika alkitabu ya'ani at-taurat shine at-taura wal injil aw al-injil ko kuma injila la raiba fihi babu kuntu a cikin sa shakkun fihi babu kuntu a cikin sa anna fihi ma sifatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'ana a cikin su na littafin a taura da da da da, da injila akwai siffar annabi muhammad mutumin da tun kafin ya zo fa siffanta shi ake a cikin littafin Allah littafin da Allah ya tura na ba da shi annabi muhammad manzo Allah sallallahu alaihi daban ne daban ne daban ne daban ne daban ne babu irinsa kuma ba a yi kuma ra'ayi sallallahu alaihi wasallam wa na'atihi da kuma zuwan annabi da albarkan annabi da isan annabi Muhammadu an gane ko sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala hudan lil muttaqin shi wannan littafin shiriya ne ga masu tsoron Allah yani alqur'ani shine alqur'ani bayan lil muttaqina bayanin tsoron Allah wa bayani lil muttaqina ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala al kuffar ga kafirai wa shirk ma'ana al-kufr bal al-muttaqina al-kufr ana ma tsoron Allah bayani akan kafirci karce da kafirci wa shirki da shirka da Allah wal fawahish da abuwa marasa ce wa yuqalu karamatun lil mu'minina ita a wannan karama ce ga mu'mine wannan littafi wa yuqalu rahmatun lil muttaqina ita a littafin nan rahama ne ga tsoron Allah li ummati muhammadin da al'u ga al'uman annabi muhammadu to wannan al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya maka darajar su da kimar su da martaban manzon Allah su a ba samu daraja ba sai dan wa dan annabi Muhammadu ba samu dauka ba sai dan me sai dan manzon Allah walau la gulatul fil yadan fa innahu la bazratu hadha al kawn iskana mursala da ba dan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama da al'ummar duk abin da suka samu ba za su same shi ba ko Allah yana gaya mana Qur'ani wani guri yana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfar la wastaghfar lahum rasulullah la tawabar rahima waye ake gaya maka annabi Muhammadu idan duniya su zo gaban manzo sallama su nemi annabi ya taimake su su zauna a gabansa su nemi gafaran Allah kuma annabi ya taimaka yace wastaghfar lahum rasulu annabi ya taimaka ya nema musu gafara Allah ya ce wallahi la wajib la tawaba rahima na ransa same ni ne mai gafarta musu zunubansu ko mai karban mai tausaya musu waye wannan annabi muhammadu dala ya yi taimake su ko bai taimake su ba ya taimaki duniya da lahira shi annabi ba wai iya mutanen zamanin shi ka taimako ba ko wanda suke raye tare shi a'a duk duniya yake taimako da mutane da aljanu da mala'iku da annabawa da duwatsu da itatuwa gaba da annabi ya taimake su da ba dan haka ba me mutanen annabi ludu suka yi aka halakar da su ba luwadi bane ba a yi abuja nan ba ya najeriya ba ya bauchi ba a yi to me yasa ba halakar da su ba albarkan wa ashe ya taimake su sallallahu alaihi wasallama ko sa'annan mutanen annabi nuhu alaihissalatu na sai sun kare ta annabi nuhu ne aka yi ruwan tufana yanzu ba wanda suke kare ta annabin ga daya ga jasu jaki shi ma ya ce bai yadda annabi zai taimako ba mu kuma yanzu mu karanta inda annabi sallama ya taimako ake neman taimakon manzon Allah duka abin da ya sa na aji abubuwan nan saboda na san na san zai matukar wahala zai matukar wahala ƴan kungiya su juya wa dan uwansu baya saboda sufa ba wai addini bane damuwarsu ba wai annabi Muhammadu bane billahi allazi la ilaha illa huwa kungiyar su ne kawai a gaban su tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta haka suke yanzu yanzu aka yi ka ji dan izalan Jos yana kafa dan izalan Kaduna ko ba a yi ba sa bin su sallah amma kuma yau wai sun haɗe wa annabi Muhammadu baya sun haɗe wa annabi za su tsaya a yaki annabi Muhammadu. Alhamdulillahi, mun gode wa Allah da ya sa mu ‘yan ɗarikan tijaniya ne, ‘yan fairan kyau da jallawa anu suka tsaya a bayan annabi, suka tare suka ce to a zo a yi fito na fito wa aya da hadisi a kan wanda ya taɓa jinabin annabi, su kuma sun ce a yi fito na fito a wanda ya taɓa dutsen shi. Da Allah ko daga nan, the difference is not clear? an sa an bambanci yayi ko bai ba to bari ku ja mana da tijake su
wa da mu da Allah ku yi ku yi ya Allah ku ya Allah eh duk wanda yake son ya riko mai shi mafansa da ya kada shi da duk wanda zai ku shi na ko mu da wani ya Allah to zai ne ko maula da Allah shi ne wanda yake ku shi ne wani an gane kai bani man maula ma da Allah da wannan majalisi ko ka ma da Allah kaji aya ko inna lillahi wa inna ilaihi jama'a an ji wannan an ji abin da ya faɗa ya ɗauko siyaki aya ne ya fassara ko fa ni'mal maula wa ni'mal nasir nan shine fa ni'mal maula wa ni'mal nasir ma dalla da majibincin lamari kuma ma dalla da wanda zai taimake ka waye Allah tabaraka ta'ala haka ne sai yace inda sul adabun yake anan yace ba ma neman taimakon inyasi haka ba go ba ma neman taimakon shauti jani ba ma neman taimakon shau abdul kadir jilani ba ma neman taimakon shau usman dan fodiyo kai har annabu ma ba ma neman taimakonsa da Allah kudin goro ya musu ko kuma kudin goro bane tsakani da Allah da annabu kudin goro ba kudin goro bane to na gaban sai yace ba ma neman taimakon tijani mushe ba ma neman taimakon Jailani a Sheikh Abdul Jilani mushe Sheikh Usman mushe Sheikh Ibrahim mushe yace annabu ma ba ma neman taimakonsa da Allah me ya raba bambancin su da wannan ma ma ma din akwai bambanci the difference is clear saboda haka yayi sakin baki wa Annabi Muhammad yayi sakin baki wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce a ai taimako ne kuma ka bani taimake ka iyaka na abudu wa iyaka na sa'id dala tambaya idan dakta jaki ya isa da sauran yan kungiyan izala da suka ce suna tare da shi da na Jos da na Kaduna wani as open letter nake bayarwa wa wa'anda ga takardar da suka rubuta suka ce ba sa tare da wannan tsiyen da za a yi wa da shigaci ka gan shi a nan jama'atu izatul bid'a wai kamata sunna number jibuit number one the chairman bauchi state sharia commission bauchi assalamu alaikum ishara ga zama tare da malam idris abdulaziz ba bayan gaisuwa na musulunci da girmamawa mai yawa shugaba na jiha barista garba hassan ya umurce ni da in in yi ishara in yi ishara da zama da ake yi ranar talata hudu zaman da ake yi ranar talata hudu ga wata kaji zaman da farko an yi zama da su da one da two da three duka da malaman fada da kuma mutanen mu tijaniya an yi zama hudu ga wata zaman farko kenan ranar talata april 2023 da ranar alhamis shida ga watan april 2023 sannan in shaida sannan in shaida maka cewa wannan kungiya ta janye daga wannan zama na ranar asabar takwas ga wata yaushe aka janye jiya ko jiya aka janye me yasa aka janye sai ce saboda waɗannan dalilai na farko matsala da ake zance a kai matsala ce da ta shafi aƙida wanda ya cancanci a nemi taimakonsa agaji a wajen shi shine Allah maɗaukacin sarki cikin abinda abinda ba mai ba mai iko a kansa sai Allah kuma bayan haka haɗa Allah subhanahu ta'ala da wani ne wai wannan magana shine haɗa Allah da wani wannan magana shine haɗa Allah da wani shikenan yace idan na biyu yace a kenan ba sai ce idan idan akwai abin da ake gani na kuskure la kuskuren lafazi bai wuce wurin hukumar shari'a shari'a musulunci su kira shi su yi masa nasiha ba me yasa ba wa Abu Jabbaru ba dan Allah akwai son zuciya ko babu sannan wannan abin ne za shari'a za shari'a ku shari'a ku da su kira ki masu nasiya to bari mu karanta ayoyin Qur'ani ka ji wannan yace na biyu da fatan zaka fahimce mu kuma Allah yayi mana kyakkyawan jagora amin wassalamu alaikum Ilyasu dan Juma Bandas sakatare a madadin shugaba na Izala na Bauchi State alhamdulillah to yanzu ka ji abin da faɗa ba to gashi maza maza sai gashi wannan an tura wa shari'a ne fa shari'a court akan yau za a yi zama sai ji aka tura mata wannan sai ta fitar da sanarwa cewa kaga Bauchi State Shari'a Commission ita ce Sheikh Abdul Aziz Dutsen Tanshi Bauchi State Assalamu alaikum the special invitation I am directed to write and formally inform inform you of the the scheduled date of the in- interactive season earlier started for Saturday, April 2023, that the new date will be commended by the accordingly please. Kaga Ibrahim Musa Yasin for chairman. Wannan bayan kungiya sun kai wannan ne aka shidulin aka daga an ce an daga kowane da iya sawa zama. To mu dai muna faɗa mu muna tare da annabi Muhammadu. Ya nemi taimako, professor sun shiga bauchi jiya, da, da doktoci, da yaransu matasa, har da mai gemu a makogoro ma na gana magana yana cewa wai aka kuskura aka yi, wai, wai za a yakin addini. Wallahi, sallahi mu mun shirya a yi dan annabi Muhammadu. Ina ce da aka annabi ne, mu za mu kare annabi ku kare dutsen tanki wallahi ya yadi bauchi kuma minti nawa ne da mu shige ta daga nan kuma alhamdulillah majiya mai karfi jiya dutsen tanki ya ruga a guje zai gudodo aka kama shi suka kama shi a tasha yan sanda suka kama shi a irin suka mai da shi saboda zai gudu ya zo dos to wallahi tallahi da ka zo dos in ba ta ta mota zan ɗauka an tabbata zai da asuba ba Allah ya tsine mu albarka billahi lazi daga nan Abuja kai ka san ila bautin ma da ma sauki to anan yanzu abin da nake son fitar mana jama'a mun ji abin da aka yi da Allah an yi zama da su ko ba zama da su ba fada ta turo malamanta izala wan ta turo nata izala su ta turo nata bangaren musulmai yadda rika su turo nasu da Allah an haɗu ko ba haɗu ba an haɗu su da ƙarshe suka zo suka ce sun janye saboda ya nemi taimakon su yanzu a ce ƴan ƙungiya kare martaban malamin ku ya fi kare martaban annabi Muhammadu a gurin ku ashe zaluntan Abdul Jabbar kuka je kuka yi ashe wannan majan da aka yi saboda abu biyu ne zan fitar da shi kafin shiga karatu na farko abin da yasa suka yi maja akan Abdul Jabbar suka zo tare da mu aka yaki Abdul Jabbar mu har yanzu ba mu nadama abin da aka Abdul Jabbar ba saboda ne saboda mu annabi ne a gaban mu ba kungiya ba haka ne ko ba haka bane na farko Abdul Jabbar saboda ya matsa wa Ibn Taymiyyah billahi allazi la ilaha illa huwa siyasa ɗaya kenan na biyu saboda Abdul Jabbar baya cikin kungiyar tare da sufa saboda haka sai mu koma littafin majmu'ul mufid min akidat tauhid na Muhammad bin Ali bin Sinan almajirin Muhammad dan Abdul Wahhab da yake cewa qatil sufiya qabla an tuqatil yahuda wan nasara ku yaki sufaye kafin ku yaki yahudawa da nasara a wani kauli a wani littafi suka ce lan yanfa'akum islamukum hatta ilinu al-qitala bayna sufiya qatil sufiya qabla an tuqatil yahud wan nasara sai mu koma hadisin annabi wai musulunci ka bare amfane ka ba bare maka amfani ba matukar baka fito kiri kiri kai fito na fito kai yaki su bai kashe su ba shi yasa a Abdul Wahhab asalin Muhammad dan Abdul Wahhab ya fito ya yaki mutane a Madinan manzon Allah aka yi wa mata sama da ɗari biyar fyaɗe aka kashe musulmai saboda ba su da aƙidarsa ba shi ne suke yi a boko haram billahi lazi la ilaha illa huwa su ne almajiran su ne kowa ya sani wannan ba wani bazo kowa ya sani muhammad yusuf almajirin jabman jafar ne almajirin albani zariya ne almajirin bin usman ne bin usman ya fito ya faɗa ce almajirin mu ne saboda haka shi yasa suka fito suke yaƙan musulmai ɗaya kenan na biyu annabi sallama ya ce akwai mutane da su fito yaqtuluna ahlul islami wa yad'una abadul asnam ka je ka duba sahih bukhari manzo salama yace mutanen da su fito suna yakan musulmai suna kyale masu bautan gumaka kuma suna kiran sulhu zuwa ga masu bautan gumaka wannan abin ya faru mun gani to anan yanzu an ce ai tauhidi yake karewa go cewa da yace ba ma neman taimakon annabi muhammadu to kafin wannan da Allah sabai sun nemi taimakon annabi muhammadu kuma su nema ba za mu karanta za mu karanta ai nanu adba'u dalil ai karo da mu babu dadi ba alfahari muke yi ba ka taba karo ɗan tijaniya wallahi tallahi mutum sai ya gane bai ma yi karatu ba bai ma san ina aka fito ba ina za a je zan ba da littafi akwai Abdullahi bin Mas'udin Abdullahi bin Mas'udin sabin manzon Allah sallama a to bi ma'ana a'udhu bi rasulullahi da Allah ya kace a'udhu billahi min sharri jinn yake neman tsari kana neman tsari da wa Allah ya tsare ka ko da waye da sharri shaytan to Abdullahi bin Mas'udin almajirinsa ya ce a'udhu bil a'udhu bi Rasulullahi bana karanta an Abdullahi bin Mas'udin thumma annahu kana yadribu gulamahu faj'ala yaqulu a'udhu billahi a'udhu billahi Abdullahi bin Mas'udin yana dukan dansa faj'ala yaqulu sai yake cewa bawansa kai faj'ala yaqulu sai yake cewa a'udhu billahi ina neman taimakon Allah ina neman taimakon Allah ina neman taimakon Allah mu gane ma me mana a'udhu billahi ne ai mun karanta ba go a'udhu billahi mana ina neman Allah taimake ni akan shedan yafi karfi na ko ba haka bane a'udhu billahi yace ina neman taimako Allah ina neman taimako Allah qala faj'ala yadribu ya ci gaba da dukan sa bar dukan sa ba fa qala sai bawan yace a'udhu bi rasulillahi ina neman taimakon annabi Muhammadu sabi manzon Allah ba yace a'udhu bi rasulillahi ina neman taimakon annabi Muhammadu fatarakahu sai ya kyale shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya faɗa wa annabi annabi ya ce wallahi lillahi aqdiru alayka minka alayhi qala fa ataqahu wannan ka duba muslim sai muslim hadisi hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da go da da tamanin da ɗaya zan maimaita sai muslim sufuli na uku hadisi dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da ɗaya in ka je ka duba baka samu ba gani nan wa ya nemi tsari ya nemi taimakon annabi Muhammadu sahabin manzon Allah shi ma ya rusa tauhidi kenan yan kungiya ya rusa tauhidi ba ba ne amsa ba jama'a ya rusa tauhidi shi ma sahabin ashe ƙarya ne ɗaya kenan sannan bayan wannan akwai a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu wanda hadisin manzalla sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a kan tawassuli da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda ɗaya daga cikin sabon manzalla sallallahu alaihi wasallama shi ma ya nemi ya yi tawassuli da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa alƙadili ya kawo cikin yadda hadisin abdullahi bin umar wajin yadu ala muqaddamin nabi sallallahu alaihi wasallama min al-minbar thumma yada'aha ala wajehi abdullahi dan umar ya nemi inda annabi ya taka da kafansa inda annabi ya taka da mumbarinsa a kafansa ya nemi taimakon wannan gurin Allah ya fice zan tashin alkiyama ga hadisin nan alqadi ya kawo cikin sifa bayan wannan akwai imamul addi imamul addi wanda ya yi tawassuli da annabi Muhammadu almaji ya ta sunan Yusuf ba da wafati tawassuli man salama neman taimako annabi salama bayan annabi salama ya koma ga Allah bayan annabi ya koma ga Allah tabaraka ta'ala Imam al-Adli yana zaune yace sai naga wani balarabe faja arabiyu sai ga wani balarabe ya zo kafin na imamul adima bari mu kawo na sai da Aisha sai da Aisha Allah ya kara mata yadda wata rana ima zan ba da littafi ka duba sunan na da al-hafizu darimi ka duba sunan sunanu hafizu darimi babun ma akramahu Allah ta'ala nabiyyu sallama ba da wafati ba da mauti babin da Allah ya girmama annabi sallama bayan wafati sa cikin sunan darimi yace hadathana abu nu'man hadathana sa'id bin mazaid hadathana amru bin malik al-bakri حدثنا أبو جوزاء أو ابن عبد الله قال قهد أهل المدينة قهدا شديدا فشقوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر رسول الله فجعلوا منه قوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال فافعلوا فمطرنا مطرنا حتى نبت العبش حتى نبت الأشبى وسمنت الإبل صلى الله عليه وسلم sai da aika an zo gurin ta kishirtuwa ya da mutanen Madina kishirwa ya dame su babu abinci ai babu ruwa kishi ya dame su sai aka ce to kishi ya dame su sai suka zo gurin sai da Aisha sai aka ba ta labari sai ta ce ku yaye saman ɗaki na ya zama akwai shababu shamaki tsakanin kabarin annabi da sama in ji sai ya da'aita matan manzo Allah annabi ya ce khuzu nisfu dinakum inda hazil umaira ku karbi rabin addini ku a gurin wannan jar matan sallallahu alaihi wasallama shikenan sai suka yi da suka yi faja'alu minhu quwwan suka sa shamaki tsakanin sa ila sama'i da zuwa sama ta la yakunu bainahu wa bainas sama'i saqafun babu wani abu tsakanin kabarin annabi sallallahu alaihi da sama ma'ana babu rifi babu wani abu ne tare kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yace qala faf'alu fama qarna madaran akar mana ruwa marka marka saboda albarkacin wannan mun ji wannan ɗaya kenan bari mu ji na biyu wani balarabe ya zo gaban kabarin manzon Allah bayan wafatin manzon Allah anil ajibi daga ajibi kala yace kuntu jalisa inda qabrin nabi sallallahu alaihi ina zaune a kabarin manzon Allah fa ja'a arabiyun sai ga wani balarabe ya zo fa qala assalamu alayka ya rasulullahi yace amincin Allah tabbata a gare ka ya kai manzon Allah sami'tu Allah yaqulu nace yace naji Allah yana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfar Allah wastaghfar lahum ar-rasulu lawajadu Allah tawwabar rahima cikin Qur'ani sura Nisa'i aya na 62 da hudu kai wa qad ji'tuka mustaghfiran li dhanbi wannan aya mun sha muna karanta ta ko yace ya rasulama Allah ya ce duk wanda ya zalunci kansa ya zo gaban ka to ni na zalunci kansa وقد جئت مستغفر لذنبي نازو نيمان غافرا ذنبينا مستشفئا بك ne ina neman taimakonka bika da kai ila rabbi zuwa ga ubangijina thumma an sha ya qulu sa'annan ya fara waka shi wannan balaraba ya ku yake cewa ya khaira man tafara bi qai a'zamahu fada ba min dibi innal wal akamu nafsi fida'an li kabrin anta sakinahu fi al afaf wa fi al jud wal karamu yace ya khaira man tafara bil qai a'zamahu ya mafi al khairin mutumin da aka binne a gurin da babu wani gurin da ya kai shi girma fada ba min dibi innal min dibi innal wal akamu wanda yake kanshi da kanshin da babu kanshin da ya kai wannan gurin kanshi saboda zakwancen manzon Allah yace nafsi fida'an li kabrin anta ta sakinahu yace rai na fansa ne ga kabarin da kake kwance akai ba annabi ba fa kabarin da annabi Muhammad yake kwance yace rai na fansa ne a gare shi fil afaf wa fil jud wal karm yace a cikin kabarin cikin kabarin akwai afuwa akwai kyauta akwai karamci a ciki akwai baiwa akwai kyauta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sun man sarrafa arabi sannan wannan balaraban kauye sai ya tafi fagalabani aini imam al-arbaitin sai ido na ya min nauyi ma'ana na fara gangade fara'aitu nabiyya sallama sai na ga annabi muhammadu fa qala annabi yace ya adbi ya kai adbi in haqal arabi karisti wannan balaraban kauyen fa bashirhu anna allaha kad gafara lahu ka bashi labarin allah ya gafarta masa saboda ya zo guri na ne mai taimako na yaya magana tauhidi akwai shi akwai daram ko ba daram ba saboda haka to ƙarya suke ko ba ƙarya suke ba billahi la zilala la ƙarya suke wa annabi muhammadu cewa muna neman taimako ne su salama ba haka bane ƙarya suke yi kutulan kharrasuna wallahi yace a imam al-abi faɗa haka sannan qultu yani ad-doktor muhammad bin kita yake cewa daga cikin malamai zamu kawo malaman tafsiri na faɗa do Allah don annabi sallama jakta jaki ya kawo inda wani malamin tafsiri ya fassara wannan maganan cewa ba ma neman taimakon annabi Muhammadu a gurin tauhidi ko hadisi ko a tafsirin Qur'ani ko kwaya daya ya faɗi wannan lafazin da ya faɗa abin da aka tafi Abdul Jabbar kenan go abin da Abdul Jabbar ya faɗa babu a littafin babu an san babu kuma aka ce fito da shi a littafi shi kuma ya ce a littafi ya gani to shi kuma da jaki ya ce tauhidi yake karewa to ya kawo a wani littafi aka fassara wannan ayan haka ba na neman taimakon shau tijjani ba na neman taimakon shau ibrahim ba na neman taimakon ibn tayyib a ba na neman taimakon shau abdul qadir jilani ba na neman taimakon shau usman dan fodiyo ba har annabi muhammadu ma ba na neman taimakon sai kawo a rubuce dan Allah ya yi abin da ake kuma kawai kenan ya kawo inda aka faɗi wannan wani magabaci guda ɗaya da ya fassara shi haka kai ko tafsirin gungumen Kaduna ya ɗauko wallahi tallahi babu ko akwai babu ko tafsirin gungumen Kaduna ba shi ne rubuta tafsiri a Najeriya ya zala ba ko ba shi bane ya kawo gurin da gungumen Kaduna ya fassara wannan gurin yace ba haka ne babu wallahi tallahi babu saboda haka ya soki annabi Muhammadu ba wani magana annabi ya kai wa hari annabi ya kai wa hari annabi ya kai wa hari kuma mutanen sun goya masa baya amma ba komai ai ko yanzu an yi walƙiya mun gane kowa ko kowa an gane shi kenan na biyu alhamdulillah ko yau muka mutu muka tafi lahira mun kare annabi Muhammad wallahi su kuma sun ki kare annabi sun yaƙi annabi sun kare dan uwansu wannan shine waya laka man halaka an bainatin waya man hayya an baina daga cikin malaman tafsiri suka ce ana neman taimakon annabi da wannan lafazin daga cikin malaman tafsirin qur'ani wanda suka ce ana neman taimakon annabi sallama da wannan kalma daga ciki na farko akwai tafsirin imam al-qurtubi afwan ne gemu a makogoro daga cikin malaman tafsiri da suka yadda ana neman taimakon annabi Muhammadu da wannan isnadin hadisin Imam al-Adbidin na farko akwai Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa sufuri na biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai sannan bayan shi akwai as-Sa'labi akwai tafsir Imam Sa'labi ya kawo a sufuri na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da shida sannan akwai ibn kafir almajiri ibn tamiya malamin su ya kawo asufuri na farko shafi na ɗari biyar da ashirin daidai zuwa shafi na ɗari biyar da ashirin da ɗaya daga cikin malaman tafsiri kenan daga cikin malaman fiqhun hanafiya akwai kamal bin hammama ya kawo a cikin shafin sa sharhul sharhul fathul qadir sufuri na uku shafi na ɗari da saba'in da tara sa'annan akwai sarnabalali shi ma ya kawo a cikin nurul ida sufuri na farko daga cikin malaman malikiya akwai shugaban su alqadi iyad a cikin shifa ya kawo shifa da muke karantawa gashi na a hannuna sannan akwai malami na biyu akwai shihab a a shihab al-iraqi ya kawo a cikin az-zakhira sufuri na uku sa'annan akwai azarqani da imam al-qasalani sun kawo cikin mawahibul laduniya sa'annan daga cikin malaman shafi'iyya wanda suka ce ana neman taimakon annabi da wannan ana yadda annabi ya taimake ka akwai Sheikh Sheikh Shafi'i shi zamani Abu Mansur Malam Imam Shafi'i Abu Mansur ya fada ya kawo shi a cikin sa a cikin tafsir sa Ash-Shamil sannan akwai Imam Bayhaqi a cikin Subul Iman sufuli na uku sannan akwai Imam Nawawi a cikin Majmu'u Majmu'u din sa a sufuli na bakwai sufuli na takwas sannan akwai wanda na kadin sa akwai Al-Qadi Al-Mawardi shi ma na kadin sa akwai Al-Qadi Abu Tayyib da Imam Sufi ya kawo a cikin Shifa'u Siqani sannan akwai ibn mulkun malkun fi gayatu su'ali fi qasa'isir rasul sannan akwai imam suyudi ya cika a cikin darul mansur a sufuri na farko bayan shi akwai ibn hajar al-haytami ya kawo a cikin jawharul munzam sannan bayan shi akwai imam al-hasi akwai al-husni ya kawo a cikin daf'u shubha sannan akwai al-jawi ya kawo a cikin nihayatu zaini a sufuri na farko wancan ya kawo a cikin shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyar sa'annan akwai daga cikin malaman hanadila akwai bin aqilin alhambali ya kawo cikin tafkira ɗinsa sa'annan akwai abdul qadir jilani ya kawo cikin algunya ina da littafin wanda ya kawo wannan sannan akwai ibn jauzi shi ma ya kawo cikin muntazil sannan akwai ibn qudama ya kawo cikin al-maqdisi al-mughni sufuli na uku sa'annan akwai abu abdullahi muhammad bin abdullahi samri ya kawo cikin al fi mustawid ɗinsa sannan akwai ibnu muflahi ya kawo cikin littafinsa al-mubdi sufuli na uku sannan akwai al-buhuti ya kawo cikin kasful qana wa'annan fa da kaɗan daga cikin malamai ne wannan kaɗan ne fa daga cikin malamai da Allah jama'an annabi Muhammadu yanzu na annabi za mu ɗauka da sahabbai da tabi'ai da malamai magabata ko kuma mu ɗauki na wa'annan tsirarin ɗan ƙungiyar ba su da ba su kai cikin tifa ba nawa za mu ɗauka na annabi Muhammad zamu dauka sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya isi mutum waya halaka man halaka an bayyana waya man hayya an bayyana in annabi kake yi gashi nan in ba annabi ba kama wanda ka kama saboda haka kowa mu wallahi musulmai ne zuriyan annabi Muhammad kawai muke karewa annabi Muhammad kawai muke karewa ko ba gaskiya bane ba to in ma kare malami ne me yasa mu kare shehu Tijjani ko shehu Ibrahim ko shehu Kaji ko shehu Usman Afodiyo ba ko amma su gashi sun fito suna cewa wai mu ne masu kare shehu ne ta amma yan izala ba su da imani wallahi mutanen nan ba sa tsoron Allah ba sa tsoron Allah ba sa tsoron Allah Muhammadu inda mu da muka ga sai cewa suke muna bautan shehu ne ko ba haka bane da Allah yanzu wa yake bautan shehin nan su yanzu sun zo suna bautan dutsen tanshi mu muna tare Annabi Muhammadu bal ma sun je suke wai mu muna bauta Annabi Muhammadu ne oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba sharri malam ka duba masifa to wannan sai a ce kuma addini ake kishi wala yan uwanmu ne zala ku yi hakuri bayan da muka iya iyayen gidanku ne suka nace sai sun taba muku mu kuma ba a taba mana annabi Muhammadu ba zai yiwu ba ba za mu yi hakuri ba ba za mu yi hakuri ba mu annabin mu da girma yake wallahi a a abu na biyu daga cikin wa'inda suka yarda cewa sabon manzan Allah sallama da suka taimaki nemi taimakon annabi Muhammadu wannan fa a gaban manzan Allah ne ba wai a wani gudu da a gaban manzon Allah su sulama suka nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu karanta ma kaji mu baka littafi mu baka dalili mu baka nasi hadisin sayyidina Anas bin Malik hadisin sayyidina Anas bin Malik sayyidina Anas yake cewa عن انس بن مالك رضي الله قال جاء عربي فقال يا رسول الله لقد اتينا وما لنا بعير يبسط ولا سبي يسب يسب وانشد يقول اتيناك والعذراء يمدي لباب لباب لبابنها وقد شغلت ام الصبي عن طفل وألقى بكفيه الفتى لست كان من الجوع ضعفا قائما وهو لا يخلي ولا شيئا مما يأكل الناس عندنا سوى الحنزل العاني والأزهر ال... والألهز الغسلي وليس لنا إلا إليك فرارنا كجد كو ko ba ka jin larabci ka gane wannan walaysa lana illa ilayka firarana wa aina firarun nasi illa ila rasuli sallallahu alaihi wa sallama sai da ce wani balaraban kauye ya zo ana kukan babu ruwa hanyoyi sun yanke yara babu abin da za su sha iyayensu ba su samu sun sha ruwa nono babu nono a cikin a cikin nononsu sa'annan babu abin da za a ci abinci tsirrai ko ina ya yanke hanyoyi sun yanke yace walaysa lana illa ilayka firarana ba mu da inda za mu je mu gudu sai gurin ka annabi Muhammadu ba mu da falaisa lana illa ilaika firarana ce me firarana babu inda zamu gudu mu je sai gurin ka annabi Muhammadu yace wa aina firarun nasi wai ina mutane za su gudu su je ina mutane za su gudu su je in ji sayyidina anas yace wannan balaraban yace illa ila rasul sai gurin annabi Muhammadu da Allah jama'a an yi wannan a gaban annabi ko ba ai ba shi ma shirka ne sai in mu mushrikai ne saboda mun ce mun nemi taimakon annabi Muhammadu a haɗa mu mun yadda a haɗa mu da sabon manzalar nan da muka ambata duk a kai mu mun yadda in dai shirka irin ku ne za ku ce mu mu shirkai wallahi muka muna farin ciki da wannan shirkan saboda ku ai ba mutanen da annabi ya bar amana addini a gurin su bane ya bari a gurin suwaye sabon manzon Allah suka bar masuwa tabi'in suka bar masuwa tabi'u tabi'ina daman su ne as-salasatul qurun ko alƙurunul fadila su ne guda uku to wayannan sahabban su ne suke faɗan haka a gaban annabi Muhammadu ba mu da inda za mu je mu nemi taimako babu inda za mu gudu mu je sai gurin ka annabi Muhammadu kai jama'a kun san abin da zai ba ku mamaki kun san me annabi ya faɗa bari ku ji abin da annabi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka faɗi wannan magana sai annabi muhammadu ya ce yace walaysa lana illa ilayka firarana wa aina firarun nasi wa aina firarun nasi illa ila rasuli yace tunda sai na Anas yace balarabin da yazo ya faɗi wannan damuwar sai yace Annabi Muhammad yayi waka bai cika guda hudu ya fara da ataina ka wal azra'a yamdi libani libaniha wa qad shaghiltu ummi sabiy an tifli wa alqa bi kaffayhi al fata lasta kana har zuwa min al du'i da'afan qa'iman wa huwa la yakhli har inda yake cewa wala shay'un mimma ya'kulun nasu indana babu abin da za su yanzu a gurin mu babu shi wal hanzali ani babu yace walaysa lana illa ilayka firarana ba mu da wani abu babu inda za mu tafi mu je wallahi gudun mu je za mu je za mu je gurin ka ne annabi Muhammad muna neman taimakon ka akan me wa aina firarun nasi yace ila mutane da su gudu su je illa ila rasul sai dai gurin manzon Allah qala fa qama rasulullahi sai annabi muhammad ya miƙe sallallahu alaihi wa sallama annabi yana miƙe wa huwa yajri rida'ahu wa tasa ila minbar fa hamdallah wa asna alaihi thumma rafa'a yadayhi nahwa yadayhi nahwa sama wa qala allahumma isqina gaytan magitan mari'an mari'an sari'an gadkan tabaqan ajilan ghayra rasin ghayra ra'isin ko gaira ra'isin nafi'an gaira barin tamla'u bihi dar'a wa nabat wa nabata bihi zar'a wa tahi wa tahi bihi al-arada ba'da ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajuna annabi Muhammad yana miƙewa bai ce kai kai mushrik kai mushriki ne kai shirka ka hadan da wani ai tauhidi ne kaza kaza mu ne kallon su balalahu mu ne yan su sani hayatin kirki ƙarya ne mu ne su da zaki ƙarya ne annabi fa qama rasulullahi sai annabi Muhammad ne ke wa huwa yajri yajri rida'ahu yana jan abin da dinsa a ƙasa yana tafiya yana takama manzon Allah sallama yana jan mayafinsa a ƙasa fa qama sadal mumbara manzon sallama sai ya hauka mumbari sai ya fara godewa Allah na gode wa Allah da yini annabi Muhammadu na gode wa Allah ya mahalicin kowa da komai manzon sallama ya jera wa Allah kirari sai ya ce Allah ruwa ruwa muke so menene sahabin yace gurin wa me yasa sahabin da jaurin Allah ba ko ya kamar sahabin ya ai kare jaurin annabi Muhammad saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a roƙon shi ko ba a neman annabi ya taimaka saboda ka sahabin nan bai kamata ya je gurin annabi ba gurin yan kungiya to ga sahabin ya ji annabi ce mashi kai shirka ba a tauhidi muke karewa har wai a iya rubuto takarda wai wai a matsalan tauhidi ne muna kare tauhidi ne yace wa laysa lana illa ilayka firarana babu inda zamu je in ba gurin ka ba annabi Muhammadu wa aina firarun nasi illa ila rasuli ina za mu je in ba gurin annabi Muhammadu ba annabi sallama bai ce mashi kai shirka ba sai annabi sallama ya ce ya tashi kawai ya fara gaya wa Allah ka sai ruwa dinga zuwa ruwa ya sauko ya sauko ya sauko ya sauko wata ahalin da ba baɗanati ya sihuna ya rasulallahi gas ya rasulallah sai ruwa ya dinga zuwa malam manzon salama bai sauka kan mumbarin ba sai ga ruwa ya jiƙa gemu har da gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hadari ba wani tsawa ba komai kawai annabi ya ce ayi ruwa ba za a yi ba mutane su zo gurin annabi kai akwai wayanda billahi la ilaha illa huwa idan yace yanzu nan dole ayi ruwa wallahi sai an yi رب أس أقبل لو أقسم على الله لأبره كو على المولى لأبره حديث من ذا الله من صلى الله عليه وسلم متون وجيغا وجيغا إن يرسي يكي والله الله سيكاي كذا والله سبو da matsayin sa aurin Allah Allah yake wallahi Allah sai ya cika masa ya masa wannan abu ai irin hakan ne Ibn Taymiyyah ya karanta shi ba dauka shi mana cikin waliyai din wayanda in sun faɗi Allah yayi dole abu dole sai yayi sai yace ya rantse so saba'in yace billahi allazi la ilaha illa huwa sai musulmai sun yi yaki sun yi nasara a yakin tasar suka ce mace agar maka Allah kana tarazuwa baka cewa insha Allah yace an kyace insha Allah din sai da ya rantse so da suka matsa sai yace to na ce insha Allah ta aqita haqiqan la ta alikan dan na tabbatar abin zai faru kuma wallahi sai da Allah kun ya tashi aka kashe musulmai a yakin tasar ya dauka yana cikin ruwainan to baya ciki shi annabin kuma da kuke da shi wanda kun ce shi baya kuskure ga dutsen da shi ba kun ce bai kuskure ba ko ballantana asalin gungume babban kolo kwaran gaba daya ibn taymiya da dan abdul wahab din da wanda ya kawo ku tauhid raba Allah uku jiya na fada babu hadisi ko na ƙarya wanda aka ce annabi ya raba tauhidi gida uku wallahi tallahi babu in kuma akwai in akwai wata dan wata matan ta tsuna ta aiki wani ɗaya ta ce ya fito ya faɗa ya fitar da hadisi ai duka littafin hadisin ba wanda ba mu da shi alhamdulillah ba alfahari muke yi ba shukran Allah farhan iyayenmu ba su daura wallahi iyayenmu karatu suka daura mu akai kuma wallahi muna nan muna kai babu kama halin yaro mutum ya je ya gama ba saudiya ka je ba billahi la ilaha illa huwa duk inda ka je kai jami'a ka dawo wallahi ka zo mu koya maka baki shukran Allah farhan ba alfahari bane a to hadisi bin Allah shukran ne ƙarya ne mu dinga salatul fatiha Allah ya kale mu wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba sai wasu na tana buɗe wani suna fasa kwakwalwa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar gashi nan an nemi taimakon annabi sallallahu kuma annabi ya taimaka kuma an gani to a gaya mu idan baka nemi taimakon annabi ba wa za ka nemi taimakon sa a kuma annabi bai taimaka abin da ba a kar ai shi kai shirka ai taimakon Allah kawai ake nema wai wai hadisin da kafa da shi wai wai wai idza wai idza sta'anta fasta'in billah wai za ka alta fas'alillah wai za ka alta fas'in billah wai za ka nemi taimako ka nemi taimako in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wai wannan kuma wata suka ga wai ai istighasa ne wai magana istighasa wannan ina magana istighasa ka ce baka neman taimakon wani da wani da wani da wani har annabu ma a'udhu billahi farko ba sun yadda ban san wani wahayi sabo aka sake saukewa da daddare sai aka zo aka fasa yadda ɗin saboda a ƙara kungiyanci ko mai ne ban sani ba ban sani ba eh na san jalo jalungo eh ah ai agar wakalla mutanen nan annabi ne fa ba sa so ba wani abu ne annabi ne kawai suke yaki ba wani magana duk wanda zai ka maka wani koye koye koye koye ya yi maka laika maka rabu wallahi ya faɗa ne kawai ya kare su amma annabi suke yaki iri iri suke yaki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sai ga mutanen ƙauye sun zo suna cewa sallama ruwan nan abai haka abai haka hanyoyi su yayyanke kuma yanzu dabbobin mu da su halaka mutanen da su halaka ya rasu sallama manzo Allah sallama maza salama sai ya fara murmushi sallallahu alaihi wasallama sai Allah a maza salama da a ahli badai badanati yasihuna ya rasul sallama gharqal gharqa farfa'a yadayhi ila sama sai annabi sallama ya daga hannun sama wa qala allahumma ha hawalaina wala alaina Allah a juyar da ruwan ba dai akan mu ba ma'ana a wata ruwaya yace ayi ta ruwan a cikin teku da kan duwatsu da cikin daji tsakar daji malamai suka ce har yanzu wannan ruwan ana kan yi ba yake ba saboda annabi bai ce a tsaye da ruwan ba har yanzu ruwan yana yana kan yi saboda annabi bai ce ya isa baka ruwan saboda annabi abin da yace Allah a juya shi ya koma cikin teku da cikin duwa da kan duwatsu da cikin dazuzzuka ma wasu malamai suka ce har yanzu ruwan yana nan ana yi saboda annabi Muhammadu ya ce a bari ba za a taɓa yin wannan ba ba za a taɓa yin wannan ba sai annabi ya ce a ya ce fa an ja'a sahabu anil madina hatta ahdaqa biha kal iklili fa da yake rasulullah sai gashi gaba ɗaya gari yayi haske ruwan ya yaye babu wani abin da ya rage guri ya ce sai annabi muhammadu ya dariya hatta badat na wajizahu sai da muka ga siƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma qala fi annabi sai lillahi dari abi talib law kana hayyan qarrat aynahu min man yashuddu qawlihi yace da abu talib yana nan yace Allah sarki alkhairin Allah ya kaiwa abu talib yace da abi talib yana nan da zai yi farin ciki akan abin da ya faɗa na waƙansa da ya yi wa annabi Muhammadu sai sai na Rasulullah ya ce waye zai rera mun waƙan abi ɗalibin faƙama aliyu bin abi ɗalibin sai aliyu ɗan abi ɗalibin sai ya miƙe faƙala ya ce ya rasu salama ka annaka arasta ƙauli ya ce ya rasu salama kamar kana so in faɗa masu ba ya ce faɗa ya ce wa abu ya doyo tasgala ga mamu bi wajihi simalale ya tama ismatul li aramile yaluzu bihi allaku min ali hashimin فهم عنده في نعمة وفواضل كذبت كذبتم وبيت كذبتم وبيت الله يبرز محمدا ولما نقال ولما نقائل نقاتل دون ونادل ونسلبه حتى نسره حوله ونسأل عن أبنائنا وهلائل لا إله إلا الله محمد رسول الله yace lakal hamdu wal hamdu min mumkin shakiran shukran saqina bi wajhi an-nabiy mutra da'a Allah khaliqahu wa da'awatun ilayhi wa ashkhasu minhu basara falan yaku falan yaku kallafa rida'a wa asra'a hatta ra'ayna darara sayyidina ali yace wa adadu yusuf kargama bi wajhi yace girgije yana saukar da ruwa da kallon fuskan annabi Muhammad Simalu ya sama ismatul li aramil yaluzu bihi halaqu min ali hasim fahum indahu fi ni'matin wa fada'ili da Allah da sidna Abu Talib yayi wannan waka Annabi sallama da abin ya zo ya faru ya tabbata Annabi sallama ya ce wa zai wace mana wannan wakan da Allah waye ne ta ce wannan wakan jama'a annabi ya yarda da abin ko bai zarci ba addini ne ko ba addini ba ne a wannan magana akwai tauhidi ko ba tauhidi to me wani tauhidi suke karewa question belongs to them tauhidin ƙarya ne ba na annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wa sallam mu ajiye wannan to shin maganar da ya faɗa a shari'a musulunci mai hukuncinsa bari mu ɗauko shi fani alƙadi iyas kafin shi ma kai ga littafin baban kakan shi ibn taymiya an ga littafin da kyau asarimul maslul ala shatim rasul zararren takobi akan wanda ya sakin baki wa annabi muhammadu in mun karanta shi ba ma dai ce bai daba saboda ba nasu bane namu ne to bari mu karanta wannan kawai a yanke masa hukunci wai alaka mana alaka an bai wai amana iya an bayyana mu je asarimul maslul ibn taymiya yace anna man sabba nabi sallallahu alaihi min muslimin aw kafirin fa innahu yajibu qatluhu kai ba bari mu karanta hukuncin a can tukunna kawai sai mu kai shi kawai magarkaman ibn taymiya mu garkame shi mu ce taba jinaban annabi ba karamin sifa bane jama'a musulmi sallallahu alaihi wasallam amin yawa yace a aya na farko da mu kawo a cikin qur'ani mai girma wanda ya zo a cikin tauba aya na 80 ay 74 shine Allah yake cewa ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da imani ba'da islami suna rantsuwa da Allah ma qalu kamar suka faɗa wa laqad qalu kalimatal kufri hakika sun faɗi kalmar kafirci da sujaki ya faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba'da islami ya kafirce wallahi bayan musulunci haka Allah faɗa Qur'ani duk wanda ya faɗi irin wannan maganar za mu karanta ta zaka ji ta ga magana nan ibn qasim yace fil muslim idza qala inna muhammad laysa laysa bi nabiyyin aw lam yursal aw lam yunzil alayhi qur'anan wa inna ma huwa shay'un taqawwalahu yuqtalu ibn qasim yace duk mutumin da yace annabi muhammadu ba annabi bane ko ba a turo shi ba ko ko ba a saukar masa qur'ani ba kawai wani abu ne da salama yake fara yace wannan hukunci sace sani a kashe ko dan gidan matan baban waye wa qala yace wa man wa man kafara bi rasulullahi duk wanda ya kafirce da annabi da Allah in ka yadda da qur'ani in ka kafirce da ayar qur'ani guda ɗaya ka kafirce wa annabi ko ba kafirce ba idan ka yadda da hadisi tawatiri mutawatiri ka kafirce ko ba kafirce ba to bari mu karanta wa qala wa man kafara bi rasulillah duk wanda ya kafirce da manzon Allah wa ankarahu yayi inkarin manzon Allah dole mutum daga cikin musulmai fa huwa bi manzilatil murtad yana matsayin wanda ya ridda wa kazalika man a'lana bi takzibihi duk mutumin da kuma ya fito ya karyata annabi annahu kal murtad kaman mutumin da ya ridda ne da Allah yanzu abin da muka karanta din nan wayannan hadisai na sabon manzon Allah da abin da ya faru waƙi a gaban annabi Muhammadu. So salama na neman taimakon annabi Muhammadu. Sallallahu alaihi salama ayoyi da hadisai na kuma ayi da hadisai bane. Idan mutum ya ke da shi ya mene ya kafurta in ji wa ba in ji Muhammadu wanda zaki jos ba. A'a in ji malaman duniyar musulunci. Allah yana faɗa mana Qur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ko fastaghfir la wa taghfir lahum rasul sallallahu tawaba rahima Allah yace aje ana iya zuwa a nemi taimakon annabi Muhammadu kun ce ba ai yanzu na ku za mu yadda da shi saboda muna tsoron ku ko kuma a mu yadda da na Allah da na annabi Muhammadu ne dan mu je mu zauna duniya da lahira lafiya wanne ya kamata mu bi na Allah da annabi Muhammadu saboda haka hukunci ya rage ga mai shiga ai dabara ya rage ga mai shiga rijiya alana bi takzibi wanda ya fito ya bayyana ƙaryata manzon Allah annahu kal murtadi kamar mutumin da ya ridda ne istataba zai iya tuba wa kazalika qala fi man tanabba'a wa za'ama annahu yuha ilayhi mutumin da ya tanabbu'i yayi zaton cewa an masa wahayi wa qala hu suhunun suhunun yace wa qala ibn qasim yace ibn qasim yace da'a ila zalika aw jaharan yayi kira ga wannan ko ya bayyana shi wa qala asbabu asbabu yace wa huwa kal murtad yace kamar mutumin da ya rida li'annahu kat kafara bi kitabillahi ya kafirce da littafin Allah dan Allah sun kafirce littafin Allah ko ba su kafirce ba jama'a annabi Muhammadu fa a kiyaye ta ba mana annabi Muhammadu fa saboda wallahi Allah ba zai ta umari ba ba a ta wai ina ce kullum muna karanta ayan nan ne ko idan aka ce musu sa'alu ya saka fulakun rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'ayta nasrahum yastaghfirun ko in tastaghfirta in tastaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allahu lahum saboda me inna la la yadil kawmil fasikin inna la yadil kawmil fasikin Allah ba ya da mutane a fasikai kafirai ma'ana Abdullahi da Abbas ce kawmul fasikun ya hadi din nan ai la yaghfir Allah bai taba yafewa bane Allah ya kiyaye ni yace kafara bi kitabillahi ya kafa bi kitabin Allah ma'a firyatin ala Allah tabaraka wa ta'ala ta da firya zuwa ga Allah tabaraka wa qala ashbahu ashabu ashabu yace mal ashabu yace fil yahudi akai yahudi yabba yahudin nan da ya tanabbu'i yayi zaton annahu ursila ilayhi ila nasi an turo wa mutane au qala ba'da nabiyikum nabiyin ko kuma yace bayan annabi sallama ko ne annabi ina wisa sakabu zai iya tuba in kana mu'linan bizalika in ya bayyana haka fa in taba in ya tuba to shikenan wa illa in yi bai tuba ba kutila a kashe shi wa zalika wannan ya kasance li annahu cewa shi mukazzibun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙarya wa annabi Muhammadu fi kauli a cikin bada annabi sallama la nabiyyun ba'di babu annabi bayan manzon Allah ka san akwai wanda ya fito yace in akwai annabi bayan annabi Muhammad ibn Taymiya ne ko dan muna shiru me sa mutane ba su zarga annabi Muhammadu ba jama'a an ji hukuncin sa da abin da ya faɗa ya tabbata to bar mu dauko littafin ibn Taymiya ibn Taymiya ga yayanka yau ga yayanka ibn Taymiya suna ƙaryata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma suna muzanta manzala kuma suna ƙarya ibnu taymiya kaji da kyau wallahi tallahi kaji ni da kyau saboda wallahi tallahi zan karanta abin da kai wato littafin ka idan ƴaƴanka ba su bi ba za mu haɗa lahira wallahi tallahi sai an yi bayani ina tabbatar da wannan magana ibnu taymiya ya ce man sabban nabi babi ne musamman yace al mas'alatul awwal mas'ala na farko yace anna man sabba nabi sallama min muslimin aw kafirin fa innahu yajibu qatluhu duk mutumin da ya sakin baki wa annabi sallallahu alaihi wasallam al qa'ida in annabi ne ba a cewa zagi sai dai a ce sakin baki dole ga sun zaure ya san haka dole ga sun gurin malaman zaure ya san haka ba a cewa zagi in dai akan annabi ne sai dai a ce yayi sakin baki akan annabi Muhammadu ka san me yasa saboda girman manzon Allah saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi annabi yace ibnu taymiya yace musulmin da ya sakin baki akan annabi min muslimi wai musulmi ne shi daga cikin musulmai ne au kafirin ko kafiri ne fa ne yajibu qatl wajibi ne a kace shi kawai wajibi ne abene a kace shi inji ibabanka ibnu taymiya haza masabun alayhi amatu ahli ilmi ibnu taymiya yace wannan masaban wannan matashiyar shine duka malaman ilimi gaba ɗaya suke kai ala ibn munzir ibn munzir yace a jama'a awamul ahlil ilmi yace gaba ɗaya ma abota ilimi sun yi ijma'i ala anna hadda man sabba nabi sallallahu alqatl haddin mutumin da ya sakin baki wa annabi sallallahu kisa ne wai man qala wa man qalahu malik daga cikin malaman suka ce a kace shi akwai imam malik wallaisu akwai imam laifi wa ahmad akwai ahmad akwai ishaqu da ishaqu bin wahawi wa huwa masabu shafi shine masabu imamu shafi qala yace wa qaw an umar ya fita daga numan la yaqtalu wai ba a kashe shi ba ya ani shi wannan ya dai abun ba yi na'am ya dauke kuma shi قال القاضي إياد ابن تيمية يأتي القاضي إياد يأتي ابن تيمية يأتي القاضي إياد يأتي القاضي إياد من شفاء لنا لما كرن تكنا فقال يأتي أجماع أمة أم أمة على قتل متنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين وصابي دم متمن da ya rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kace shi kowaye da wanda ya sakin baki da Allah wannan magana rage darajar annabi ne ko ba ragewa ba ragewa ne ko ba ragewa ba hukuncin sa ne a musulunci to Allah ya kashe shi Allah ka mana maganin sa Allah ya kiyaye mai kiyaye imanin mu Allah ya ba mu lafiyar zaman lafiya Allah ka tabbatar mana da girman annabi Muhammadu Allah yadda su dakta jaki da yaransa da 'yan kungiya na izala wanda izala su suka gudu suka koma bangaren dakta jaki suka tsaya bayansa. Allah mu mun tsaya a bayan manzon Allah. Allah muna bayan annabi Muhammadu. Allah kai mana hukunci. Allah kai mana hukunci. Allah kai mana shari'a. Allah ka ga abin da muke. Allah ya saka wa matasanmu da alkhairi. Sai sai ji Junai, Imam Junai Allah ya saka mu da alkhairi. Sai da Abu Fati Allah ya saka mu da alkhairi. Sai Nasir Ado Allah ya saka masa alkhairi. Da Ahmad Imam da dukkan mutanen da suka yi ta na ga yau da su cikin ilmi shi ma a Maiduguri ya bude wuta ba kama hannun yaro. Duk duniya yanzu abin da ya dauka kenan gaba ɗaya duniya akan da jaki ake magana. Kai Allah ya isa. Allah ya isa wallahi tsakanin da jaki. mun faɗa a farkon tafsiri Allah kar ka jarrabe mu da wanda zai taɓa mana annabi ko shahunan mu to yanzu ma abinda abin ya kai da mun ce an taɓa shehu tijjani ba za mu kyale ba to yanzu baban kakan shehu tijjani aka taɓa annabi muhammadu ina ake ta shehu tijjani kuma za a yi magana shehu tijjani kuma ba magana shehu tijjani saboda annabi muhammadu manzalla nabiyun bi ghairi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqaf Allah ya kara masan annabi Allah ya sa mu gama duniya lafiya Allah ya ta karshen mu kar muka layi mana addu'a Amin. Amin. Amin. Ai, ƙarfi. ƙara wani fati alhamdulillah rabbil alamin ran ba ƙara wani Allah ya bar mu da annabi